أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى أهله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara saduwanmu a wannan masallaci na masjid al-ansar a yau ranar litinin 16 ga watan juma'a da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga ishirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya a cikin halka ilmiya cikin karatun littafi na sharhu kasidati abi ishaq al-ilberi wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance shine darasinmu na shidda a cikin wannan littafi mai albarka a darasi na baya mun tsaya a baiti na hamsin da hudu yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na hamsin da biyar يقول أبي إسحاق أبو الإسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى فليس بنافئ ما نلت منها من الفاني إذا الباقي هرمت ولا تدحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن دهكت ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم هللت وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى ولازم بابه قرعا عساه سيكتب بابه لك إن قرعت وأكثر ذكره في الأرض دعبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل السبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نزرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريد دهرك قد قطعت وفي سجري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شئت يقول أبي الإسحاق رحمه الله تعالى يقول أبي الإسحاق رحمه الله تعالى فليس بنافئ ما نلت منها فليس بناجح ما نلت منها من الفاني إذا الباقي هرمت من الفاني إذا الباقي هرمت ولا تدحك مع السفهاء يوما ولا تدعك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن دهكت فإنك سوف تبكي إن لقيت ومن لك بالسرور وأنت رهن ومن لك بالسرور وأنت رحم وما تدري أتهدى أم هللت وما تدري
وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرأت وأكثر ذكره في الأرض دعبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل السبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وقل يا ناصه بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دحرك قد قطعت وفي سجري تحوكني المنايا وما تدري بحالك حيث شئت زادكم الله من فضله وتوفيقه ما yake cewa a baiti na hamsin da biyar falaisa binafi'in manilta minha ita duniya bai da amfani abin da ka samu a cikinta min alfani iza baqi alhurumta idan abin da ka samu na daga cikin duniya ya taimaka an hana ma lahira kenan wannan abin hasara ne ba abin ne mai amfani ba duk abin da zai hana ka ribantuwa ka ci riba gobe alkiyama malam yake cewa wannan abin hallaka ne kuma hallo bai da amfani abu mai amfani shine wanda zaka samu kyakkyawa a duniya kuma hallo ka samu kyakkyawa a lahira malam lokacin da ya mana bayani akan ƙoƙari wajen neman ilimi ya mana bayani akan cewa kuma hallo ilimi shine na addini gaba da neman dukiya malam he ya fara mana bayani yanzu a nan akan cewa duk abin da ka rasa a wannan duniya na daga kyakkyawanta na daga kudinta ko wani matsayinta ko wani abu na daban da makamantan wannan in dai kana da addini to kana da kudin koda ko baka da wannan kudin shine mai amfani amma duk abin da zaka samu in baka da ilimi na addini to wannan abun halaka ne kuma hannu ba wani mai amfani ba ne ba shi ne mala ya ce falaisa binafi in manilta min ha'ai minar duniya bai da amfani abin da ka samu na daga duniya min alfani nan alfani mala yana nihin a duniya fama tajma'uhu fi hazihi duniya fa dukkan abin da kake samu a duniya karewa yake duniya karewa take don shi yasa malam anan sai ya kiraye duniya da alfani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul rahman kullu man alaiha fan duk wanda yake saman doron ƙasa to idawa zai yi karewa zai yi wata ran babu shi wa zahibun kuma hallo wannan abin tahiya zai yi wa za'ilun kuma hallo gushewa zai yi shi ne ma na yace izal baqi hurimta iza kunta mahruman kenan in dai baka yi dace da aiki na kwarai ba in mutum ya mutu duk abin da ya kwasa na daga duniya a nan zai bar shi sai aiki kyakkyawa wanda ya shi ne zai girba aikin nan ne zai bi shi al'amalu salih Allah arzuta mu da aiki na kwarai sai malam yake cewa wala tadhak ma'as subaha'i yawman kada ka saki kai ta dariya tare da wawaye wanda suke ma addini izgiri as-safihu wawa ko sakare jam'i as-sufaha'u malai ce kada ka biya wannan wawayen 'yan ma addini izgiri ku yi ta dariya fa innaka to lalle kai fa saufa ta biki inda hikta zakka yi kuka in ka yi wannan dariyar na izgiri akan addini Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani haka a cikin suratul mutaffifi innal lazina ajramu kanu minal lazina amanu yadhakun wa iza marru bihim yatagamazun wa iza انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافزين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سيب الكفار ما كانوا يفعلون يعني الله سبحانه وتعالى يا من بيان الدنيا كي تداريا كي كانوا كأديني إزجلي أي أبناء الديني سيكرنغ الله أكبر وكي كان أغني كي كان وانا وأدنغ وانا من الديني كي الديني نزكى ولا منا ka ɗauki wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama abin dariya ko kuma abin izgili, Allah subhanahu wa ta'ala ce da Allah ne ko da ayoyin shi ko da manzon shi ne kuke izgili, kada ku kawo wani uzuri kun kafurta bayan imaninku, don shi yasa duk sunna ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Aka ce ma wannan sunna ce ta manzo. fiyayyen halitta tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi in ka iya kai in ba ka iya ba iyaka kai izgili da wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam satandan fid duniya wa satandan fil akhirah zaka yi nadama a duniya kuma hallo zaka yi nadama ranar da nadama ba ta amfani kenan shine anan malam yake gaya mana akan cewa iza jalasta fi majlis fi majalisin lahu idan ka zauna a wajaje irin na wargi la tudayya auqata ko umar kada ka tsaki ka bata lokutan ka da rayuwarka fa sawfa tabki wa tandam ala tilkal ayyam in ko kai haka zakka yi kuka kuma hallo zakka yi nadama akan wannan lokutan da ka bata na zama da wanda suke ma addini isgili wanda suke ma wanda ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallama dariya don shi yasa malamai kullum suke jan hankalinmu ƙarƙashin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam inna majalisu salih wa jalisu su ka hamilil misk wa nafihul kif kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ma mummunai kwatankwacin aboki na kwarai da aboki na banza kamar mai sai da turare ne da mai ziga-zigi na wuta mai sai da turare ka ji kamshi in kana wajen ko baka siya ba shi kuma mai aiki na makera ba annan salam ya yi haka a dan ya walakanta wannan aikin a'a min babil misal ne wa bil misali yattadihul maqal in mutum ya zamna to kayan shi sun yi kauri ko kuma hallo wuta ta bara ta tilla wannan rigar tashi ko ta tunna ta tilla wannan wandan nashi kenan kaga iza jareta fil khalqi dani'an fa anta wa man tujarihi sawa'un haka abu tamma me yake cewa an kayi makwabtaka da mutumin banza a duniya to da kai da wanda ka makwabtaka duka ɗaya kuke shine hausawa suke cewa abokin mai kanwa bai ya rasa bulbudi in ka zamna da inda ake ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kai ma kai su zafarar da kai su halkar da kai daga barci ka ringa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala in ka zamna a inda ake rafkana kai ma hallo sai su goga ma wannan ciwo na rafkana kenan shine malam yake jan hankalin mu anan kenan wala tadhak ma'as sufaha'i yawman fa innaka sawfa tabki inda hikta kadda ka tsaya ka yi ta dariya tare da sakar karuwa waye wanda suke ma addini izgili wata rana in kai haka wata rana to ka yi kuka tunda ka yi dariya malam yake cewa a baiti na hamsin da bakwai wa mallaka bisururi wa anta rahnun wa ma tadri a tubda am gulilta ina kai ina jin daɗi a duniya kai da a hurgice kake kai da a cikin tsoro kake baka san makomarka ba wa ma tadri nafsun ma za ta gada rai ba ta san abin da za ta girba gobe ba kai da a cikin tsorace kake a hurgice kake baka san yaushe mutuwa za ta zo ma ba mutuwa za ta zo ma ne kana cikin gafala ko kuma kana cikin nutsuwa yana shine malaki cewa wa mallaka bi sururi wa anta rahmun kai yo ina kai ina jin daɗi kai da kana cikin tsoro wa ma tudiri a tufda amgulinta mana yana cewa wa anta ma tadri hal atufda minan nar wa ma tudhilu an-nar am gulilta am anna kitabaka ta'khudhu kitabaka bi shimalika wa tugal baka sani ba da hannun dama ne zaka amshi littahin naka ko kuma da hannun hagu ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa kullu insanin am alzamnahu طائره في ألقه ونخرجه له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul Isra ko kuma a cikin suratul Haqa aya makamanciyar wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya idan shi ne ma na yake cewa to ina kai ina jin daɗi mun karanta a hadisi na baya cikin darasi na baya a duniya sijinin mumin wa jannatul kafir duniya gidan kasan mumuni ce kuma aljanna kafiri ce kuma makumul muhalafa a lahira in aka je a lahira to dan aljanna shine alhur shi kuma ɗan wuta shi ne ɗan gidan kasa Allah ya sanya mu aljanna kenan la majala lisurur fi dunya li annaka ma ta'rif ma hiya akibatu a wannan baitin mana yake cewa babu makawa ga jin daɗi a duniya matuƙa baka san menene ƙarshen ka ba wannan kuma malam ba yana nihin ba annal insani la yamna la yamna annal insani yafrahu fi dunya ba malam yana nuni ba akan cewa kadda kai farin ciki a duniya a'a duk an yi son ma mummuni in wani abu na alheri ya same shi ya gwada wannan abun ya ji daɗi don Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mushi ya yi murna inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin surata duha wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis eh, game da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka to ka gode kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amma man utiya kitabahu wara azhari fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira kenan wannan ba yana nihin kore wancan farin cikin ba na yin Allah subhanahu wa ta'ala ya mani a'a wai ka sani akan cewa lara hata illa fil janna babu wani hutu sai a aljanna yana duk hutu na nan da jin daɗi ba jin daɗi ba ne ba da in aka ƙara da aljanna bai kai miskala jazarra ba na aljanna imana yake cewa a baiti na hamsin da takwas wasal min rabbika tawfiqa fiha wa akhlis fi su'ali iza sa'alta ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه زنون ابن متى مالا أنا نصيحة نيهار منا أكن تيوا مزمنتو متانين ما سرقم الله سبحانه وتعالى مزمنتو متانين ما سوء الدعاء الدعاء إذا مكام ممني كما الدعاء إبادة yanda ka san ibada addu'a ibada ce wanda bai addu'an nan kamar ya ibadatuhu na qisa bautar shi ragagga ce Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داهرين ubangiji yake cewa ku roƙe ni zan amsa muku lalle wanda yake girman kai a roƙona bayya roƙona nan ibadati kenan kiran Allah addu'a bayya addu'a yake ga shi ya ishi kan shi bayya roƙon Allah subhanahu wa ta'ala zai shiga wutar jahannama yana mai dawwama a cikinta a cikin wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda bai roƙon Allah Allah yana fushi da shi duk wanda bai roƙon Allah ba ruwan shi da ya addu'a to Allah yana fushi da shi kaga rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala shi in baka roƙe shi bane yake fushi shi kuma dan adam in kana yawan roƙon shi a lokacin nan da kuke batawa da shi tunda ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana in kana so mutane su soka to ka guji kayan abin da yake hannunsu ka guji kayan abin bari roƙonsu ka bar maulansu yana shi kuma to Allah subhanahu wa ta'ala in ba a roƙon nashi ne yake yin hushi eh mana yake cewa wasal min rabbika tawfika fiha kullum ka ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya baka taufiki ya ma dace a cikin wannan duniyar ka samu lafiya mai kyau wa akhlis kuma hallo ka zamanto mutum ne mai ikhlasi fi su'ali a wannan addu'ar taka a wannan tambayar taka iza sa'alta lokacin da kake tambaya Allah maɗaukakin sarki wa ma tawfiqi illa billah menene at-tawfiq an ce a taufik shi ne Allah ya kalla illa ilahi shi kuma aksuhu alhazlan wa huwa an ya klaka kalla bi nafsika Allah ya barka da kanka wannan kaga wannan hasara ce shi kuma taufiki Allah ya barka ba ya barka ba ko tsuftawa ido duk abin da zaka yi kawai shi ne yake daidaitawa don shi yasa ake so mutum ya yawaita addu'a kullum ya yawaita addu'a ya samu taufiki na Ubangiji ya ji daɗi a duniya kuma hannu ya ji daɗi a lahira. Duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai jagora, to ya ji daɗin duniya kuma hannu ya ji daɗin lahira. Yana daga cikin addu'o'i irin wanda mutum yake yi ya samu taufiki, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana, ya hayyu, ya fayyo, bi rahmatika. أستغيث أصلح لي شعني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني yana daga cikin addu'o'i mutum ya samu taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala kenan mutum ya ringa adda Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini haka annab sallallahu alaihi wa sallama yake roƙon taufiki ne ya samu taufiki na ubangiji shi duk da shi yana da garanti to barantana mu kenan shine ma ne cewa wasal min rabbika tawfika fiha zamanto kana roƙon ubangijinka Allah ya ma dace a cikin wannan duniyar taka wa akhlis fi su'ali kuma hallo ka sa ikhlasi a cikin tambayarka kamar shar'i ne kenan na amsa addu'a idza sa'alta idan zaka yi wannan tambayar kenan kun mukhlisan lillahi ka zamanto mai ikhlasi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala mutadarri'an kana mai kaskantar da kanka kana mai shaidawa babu wani wanda ya isa ya bada an Allah ya bada in Allah ya hana kuma hallo babu wani wanda ya isa ya bada an Allah ya hana Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ata wala yanfa'u zal jadda minkal jadd kenan addu'a ka ta zamanto tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala babu riya a ciki babu sum'a kawai kai ne ud'u rabbaka tadarruan inji Allah subhanahu wa ta'ala ka kaskantar da kanka nan shine malam yake mana bayani akan wannan bayani sai malam sai dan kawo mana wani irin roƙo hannu zan mu ringa yi kuma a ina zan mu ringa yin wannan roƙon sai malam ya dan gaya mana daga cikin dan gurin da za a amshi addu'a mu gura wajajen da ake amsa addu'a suna da yau to anan malam sai ya baka babban daga ciki yace wanadi iza sajarta lahu ki ka roƙi Allah lokacin da ka yi sujada duk in kana da wata bukata babu inda kake da garantin amsa addu'a kamar sujada annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin hadisi ingantacce aksaru ma ya aqrabu ma yakuna abdu min rabbih mafi kusancin bawa da ubangijin shi wa huwa sajidun a lokacin da wannan bawan yake yin sujada fa aksiru du'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yawaita addu'a a cikin sujada kenan mutum daga yayi tasbihi na cikin sujada yayi ta gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala bukatun shi wannan waje ne na amsa addu'a lahu i'tirafan bana yace kuma hallo yana daga cikin salo na addu'a da magiya da ɗan adam ke yi wajen ubangijin shi ya ringa itirafi ya ringa yarda fa shi fa mai laifi ne kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma zunubanka kai ka yarda kai ho mai laifi ne kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata kai ya baka arziki sai ka yarda kai ho kai ne talaka shi Allahu subhanahu wa ta'ala shi ne wahabu sarkin kyauta arrazzaku mai arzutawa kenan shi ne ma ce i'tirafan kuma da zan mu diba addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zan mu ga i'tiraf a ciki sosai diba addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake koya ma abokin shi babban abokin shi khalifan shi na farko abubakar siddiq radiyallahu anhu ya ce ya ringa yin ta a sujada allahumma inni zalamtu nafsi kun ga daga farkon addu'a ma a itirafi allahumma inni zalamtu nafsi ya allah lalle wani na zalunci kaina zulman kasiran zalunci mai yawa fagfirli ka gafarta min magfiratan min indik gafara daga gare ka warhamni ka ji kaina ya Allah ka tausaya mini innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai ne mai gafartawa kuma hallo kai ne mai jin kai kai malam yace bi mana dahu zunnun ibn matta malam anan sai ya kawo ma lakani na amsa addu'a tunda a cikin addu'o'i akwai garaba sa ta sunna manzo sallallahu alaihi wa sallama addu'a wadda bakan damiya in kayi ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da irin wa'innan addu'o'in Allah subhanahu wa ta'ala yana biya ma bukatunka irin su Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahul ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani sahabi yana yin wannan addu'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan ya roki Allah da sunayen da in aka roki Allah yake badawa da sunayen da in aka roki Allah ya gafarta yake gafartawa da sauransu daga cikin irin wannan addu'o'in shine akwai du'a zannun ibnu matta malam anan yana yin bayani akan cewa zunnun ibn matta shine annabi yunus ko annabi yunus alaihi salam adda da annabi yunus yake yi kenan fanadahu bil ikhlas ya roki Allah da ikhlasi fi zulmat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana daga cikin addu'a mutum in yana so Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mai bukatun shi ya ringa sawa a cikin addu'a shi ya ringa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wani mai kunci ba ya roki Allah subhanahu wa ta'ala da wannan addu'a sai kuncin nashi ya yayi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan addu'a ta hada abubuwa guda hudu a cikinta ta na farko akwai at-tauhid ɗayantar da Allah akwai at-tanzi tsarkakar da Allah subhanahu wata'ala akwai al-i'tirafu bizzam mutum ya yarda da yayi zunubi sannan kuma hannu akwai su'alillahi al-maghfira akwai tambaya Allah subhanahu wata'ala ya gafarta yana daga cikin azkar ma al-wurdi al-yawmi mutum ya yawaita ta a rayuwar shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to in kana yawan faɗin wannan abun in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma da abiha al makruh illa farraja Allah karbahu babu wani mai kunci wanda zai yi addu'a da wannan addu'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mai damuwar shi yanan shine malam yake cewa wanadi idza sajadta lahu i'tirafan bima nadahu zunnun ibn matta sai malam yake cewa a baiti na sattin walazim babahu qar'an asahu sayaftahu babahu laka in qara'ta malam anan yana cewa mulazimci buga ƙofa Allah subhanahu wa ta'ala tana yiwa a buɗe mana wannan ƙofa in mun bubbuga nan malam bubbuga ƙara balaga ce kai ba zuwa za ka yi ba aka ka kwankwasa ma Allah kofa ana nihin addu'a ka ringa addu'a kana addu'a in kai addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa ma wannan addu'a taka don saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala karimun ne karamtacce ne ganiyun ne Allah mai wadatar da mutane ne hamidun ne Allah subhanahu wa ta'ala mai godiya ne yana son a gode min wa wadudun Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yuridu ne latifun rahimun yana daga cikin duka sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala don haka alaina an nafsura min du'a ya kamata mu yawaita addu'a wala nai'as kuma hallo kadda mu gajiya mu ringa mun roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ba a amsa mana ba a'a kada mu ringa an ƙi amsa mana addu'a mu a'a takan yi Allah subhanahu wa ta'ala ya baddala mana da wani abu wanda ya yi alheri mu ba mu sani ba akwai wani mugun sharri zai same mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar mana da wannan sharrin da zai same mu don yawan addu'a da muke yi ga Allah subhanahu wa ta'ala dan saboda ya zo a cikin hadisi ingantacce Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kunya da bawa ya daga hannun shi guda biyu ya maido mai su banza hakan yana duk roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da zaka yi Allah subhanahu wa ta'ala matuƙa ka sa ikhlasi to Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa ma yana ka sa ikhlasi kuma hallo kai itirafi akan cewa ba mai biyan bukata sai Allah subhanahu wa ta'ala matsalar mu a addu'a shine kenan shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ikilasi ko kuma kokonto shi kuma ba a kokonto a wajen addu'a hadisul kudusi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ni ina nan inda bawa na ya ajiye ina nan inda bawa na yayi zato da ni da in kai zato Allah baya baka ba ka zanto kawai tunda ka sa zaton baya baka ba ko baya bakan ba idan dai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi ma ma'anar hadis idza da'a ahdukum falyu'zamu ragaba fa innahu la yata'azam min Allah shay idan ɗayan ku zai yi addu'a to ya yawaita kwaɗayin shi dan saboda babu abin da ya gagara Allah subhanahu wa ta'ala mudiba a ce da ɗalibi ne zai yi birebe ko zai yi bak tun daga farko shi da addu'a shi ya ringa kai an yafi na samu to Allah ko el ko el segon group ne ba ni ko dan segon group ne ba ni kai kuma ka sare deja kai kuma Allah shine mai badawa kenan da yamma da kiran hadda mansiyon yana Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ku yawaita kwadayin ku a addu'a dan saboda babu abin da ya gagari Allah subhanahu wata'ala kenan shine malam yake mana nasiha akan wannan kenan ka roƙi Allah ka ga wannan bukatar ba a biya ma ba kakka yi jaje ta kan yi an kare ma faqad yasrif anka sururun azima wala taqtur laka bibal tana yiwa an kauda ma wa'insu sharruka ne kai baka sani ba aw yudahhiruha laka fil akhirah ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ma jinkirin wannan abun ne ba yanzu ba ko lokacin abun bai yi ba ko kuma a sai a lahira za a baka wannan abun kenan mutum ya zamanto mai yaƙini ne fa'anta udu'u kai kai addu'a kawai wa ahsinu zanna billah ka kyautata zatonka da Allah subhanahu wa ta'ala wa dawul alaihi kar alba hatta yaftahu Allah lak ka ringa kwankwasa koha har a buɗe ma wannan koha wala tai asmin zalika kadda ka gajiya akan hakan sai malam yake cewa a baiki na 61 wa aksir zikrahu fil ardi da'ban da'ban bi ma'ana da'iman lituskira fis sama'i iza dakarta ka yawaita ambaton shi shi Allahu maɗaukakin sarki a cikin doron ƙasa kullum dan a ambace ka a sama lokacin da ka ambaci Allah in kana ambaton Allah a ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala zai ambace ka a sama Malam yana cewa ka yawaita ambaton Allah kullum لتذكر في السماء لتذكر في السماء إذا ذكرت فإذا ذكرت الله عز وجل في الأرض ذكرك الله سبحانه وتعالى بالثناء عليك عند الملائكة في السماء إنك أنبت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كما زي أنبتيك أو جم ملائكة أسماء كما عند الله سبحانه وتعالى شيء فدهك أتكى القرآن من جرمة أتكى سورة بقرة فاذكروني أذكركم ku ambace ni in ambace ku ku tuna ni in tuna ku yanan mafhumul muhalafa ana in ka manta da Allah baka ambatan Allah kai ma Allah subhanahu wata'ala sai ya manta da kai ayi taraba abu banda kai ayi samu fi biyutillahi wirsun wa anta ala alfirashi bila nasibu ana taraba gado ana taba mutane ana taba mutane arziki kai kuma ka ringa ganin ka kullum kana nan da yanda kake don saboda baka zamanto ba daga cikin waɗanda suke tuna Allah maɗaukakin sarki. Wa ƙala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, wala ta kunu kallazina na sullaha fa'ansahun anfusahum. Kadda ku kasance kamar irin wanda suka mance Allah, shi ma Allah ya manta da su. A cikin suratul hashar, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani a cikin wani hadisul kudusi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu idan bawa ya ambace ni a cikin mala wata jama'a to ni kuma zan ambace shi a cikin jama'a wadda ta yi alkhairin wannan jama'a wadda ta ya ambace ni a ciki kenan yani fi mala'il mala'ika fi sama yani as-sana alaihi wal madah lahu kenan a wajen mala'iku a can sama kamar yadda malamai suke fasarawa yana daga cikin abin da yake sa zuciya ta yi kargo ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko a ce yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da shi yasa malamai suke cewa in mutum yana yawan jajen fargaba da yawan zuciya shi yana ya karaya komi yana tsorata shi to ya lazamci yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ra'd yake cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne jijiyoyi suke samun nutsuwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya labarta ko ya yi umarni da a ringa ambaton shi a wuni da kuma allo dare da koyaushe ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub mutum ya ringa ambaton Allah da sahe da rana da yamma a tsaye yake ko kuma a zamne yake inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار yana shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa minan laili fasabbihu wa adbarar sujud idan kullum mutum ya ringa tunawa na ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma kar ka saki ka zamna a waje baka ambaci Allah subhanahu wata'ala ba dan saboda zai zama ma hasara a ranar tashin alkiyama kai ina amfanin majalisin da ba ambaton Allah subhanahu wata'ala a cikin shi dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana ma kafaratul majlis alal aqal ko mutum bai ambaci Allah ba in zai tashi kenan ya ambata yayi kafaratul majlis ya gwada tsarki ho ya tabbata ga Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik kenan mutum ya zamanto mai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya ce a mai ambato ambato da yawa inda Allah subhanahu wa ta'ala umarni yake ga mummune ga mummune ga baki daya yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila a cikin suratul ahzab kenan zikrullaha kasir wa man aksara zikruhu subhanahu wa ta'ala bi iznillahi yakunu sababan lil bu'di an sifatil munafiqin duk mai yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ana kyautata mai zato wannan bai daga cikin siffofi na munafukai mai yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kenan bai siffantu ba da siffa ta munafukai don saboda su munafukai su busa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yaskuruna Allah illa qalila a cikin suratul nisa kenan he a cikin sallah kaɗan suke ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, amma shi mumuni yabon Allah subhanahu wa ta'ala yake da koyaushe ya yi wa lazina amonu zikurullah zikiran kasira. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yabo hallo yake cewa wa zakiri na Allah kasiran wa zakirati, kenan shi ne ma yake cewa wa aksir zikrahu fil ardi da'ban yana yan bagilin muslim an yaksura min zikrillahi ya kamata ga musulmi ya yawaita ambaton Allah madaukakin sarki wa iza aksara muslim min zikrillah subhanahu wa ta'ala yakunu fi hifzillah idan kuma mutum ya yawaita ambaton Allah madaukakin sarki zai kasance a cikin kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala mudiba irin garabasar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bamu duk lokacin da mutum zai fito daga gida a ce zaka fito daga gida ka yi ƙoƙari kai ka karanta wannan addu'a matarka ta karanta ɗiyanka su karanta bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya wannan addu'a in zai fito da gida an kare shi an kare shi har ya dawo kai shedan ko aljani zai ringa ma ɗan uwan shi shaidan ko aljani tambihi akan cewa hankali hodawa ne a cikin kariya Allah subhanahu wa ta'ala yake hankali hodawa ne a cikin kariya Allah subhanahu wa ta'ala yake don haka shi mai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kullum yana cikin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ina cikin kariya Allah subhanahu wa ta'ala ihfazullah yahfazuk ka kiyaye Allah Allah sai ya kiyaye ka kuma mai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala in ya saba ko da ko ya yi rashin lafiya to zai saba ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wani likita yana gaya mana a urgence an kai wani marasa lafiya ya shiga koma amma magana shi ɗaya biyu uku kawai in mai gaye ya saba la ilaha illallah hamma yayi la ilaha illallah alamun ya saba da yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala haka in man ta'awwada ala shay duk wanda ya saba akan abu to tashayyah alai sai kaga in ya tsuha ma ya ringa yin wannan abu shine sai kai ta mamakin tsaki suna ta azumi kai kuma baka iya wannan azumi dan saboda su sun saba to haka in ka saba ambaton Allah subhanahu wa ta'ala asa an yarzuqaka Allah subhanahu wa ta'ala أن يكون آخر كلمات تنطق بها كلمات الشهادة أو كلمة الشهادة kenan ƙarshen rayuwarka in zakka ta hika koma zuwa ga ubangijinka saboda ka saba ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sai kai la ilaha illa illallah muhammadun rasulullah shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ƙarshen magana shi ya kasance la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga aljanna kenan shine malaka cewa wa aksir zikrahu fil ardi da'aban lituskira fis sama'i iza zakarta ina ga lokaci yayi kenan zan mu tsaya a wannan baitin na 61 sai mu dasa a baiti na 62 insha Allah a kissa ta gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ma rayuwar mu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga mummunan kadara Allah subhanahu wa ta'ala ya ba marasa lahiyar mu na gida da na waje da wanda suke saman gadon likita Allah ya ba su lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan mariganyen mu Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka musu cikin kabarinsu ya sanya kabarinsu raudatun min riyadil janna اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك